بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو ترى قوة biyu kai ga watan biyu watan takwas watan sha'aban biyu ga watan sha'aban shekara ta 1437 hijirar annaba alaihi salatu wasalamu daga maka zuwa madina wanda shine ya dace da tara ga watan biyar shekara ta 2016 a lissafin turawa muna darasi na goma sha biyu daidai a cikin suratu yusuf alaihi salatu wasalam aya ta casa'in da uku da taimakon allah za mu tashi a yau a cikin wannan sura a wannan kuma tafsiri da muke gabatarwa a wannan masallaci na sheikh jafar mahmud adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu idan ba ku manta ba a satin da ya gabata mun zo mun kai tikewar wurin da yan uwan annabi yusuf suka haɗu da shi har ma suka gane cewa shi ne yusuf ɗin kalu a innaka la'anta yusuf kala ana yusuf wa hada akhi kai kai ne daman yusuf ɗin ya ce kwarai kwa ni ne yusuf ga kuma ɗan uwana kad manna allahu alaina hakika allah ya mana ni'ima da baiwa إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين yanda al'amarin yake duk wanda ya ji tsoron Allah kuma ya yi haƙuri to lalle Allah baya tozartar da ladan masu kyautatawa lalle Allah baya tozartar da ladan masu kyautatawa duk wanda ya kyautatawa Allah baya tozartar da ladansa yana ba shi ladansa a cike qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina yan uwan nasa suka dawo kawai suka canja zance suna cewa tab lalle wallahi Allah ya fifita ka akan mu wa in kunna la khati'in lalle mu mun kasance mu masu kuskure ne duk abin da ya gabata din nan yanzu sun tabbatar cewa su ne suke kan kuskure ba daidai suke ba to bari mu ji shi kuma annabi yusuf alaihi salatu wasalam me zai ce musu na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين قال لا تثريب عليكم اليوم Yusuf ya ce, Tun da ya ga sun tabbatar sun yadda cewa shi shi ne kuma sun yadda cewa sun yi kuskure, ya ce, To, la tasriba alaikum yau, yau babu abun aibantawa a gare ku, babu laifi a gare ku, kuma ba zan sake ambatan laifin nan da kuka yi mun ba daga yau na yafe muku yakfirullahu lakum kuma Allah ya yafe muku ka duba sauki dan Allah wala ka san wannan wace irin yafiya ce kuwa ka tuna abin da aka yi masa ba ku tuna baya kai yanzu zaka iya jimla ɗaya a yanzu yanzu wani ya yi shekaru a rayuwarsa yana maka illa kuma illar ma yana neman ya halakar da kai kai kasan ranka yake nema Allah ya zo ya baka dama a kansa ka ce da shi la tasriba alaikal yau to take annabi yusuf kawai shikenan ya manta da komai wannan shine zuciya irin ta annabta ana so malam mutum ya zama mai haƙuri haƙuri yana da daɗin faɗa a baki abbaka yana da daɗin faɗa a baka shi haƙuri amma fa a aiki akwai matsala ƙwarai da gaske a aiki akwai damuwa a aiki akwai matsala yakfirullahu lakum ya ce Allah ya yafe muku lalle jama'a waɗannan mutane sun yi kuskure Allah ya yafe muku Allah ya muku rangwame kamar mutum ne fai maka laifi ka ce na yafe maka kuma ka daga hannu ka ce ya Allah ka yafe wa wani cutata da yayi ka san imani mataki mataki ne ta Allah ya samu cikin na farko farkon wani gani yake in ya yafe wa dan uwansa wani abu to an gama cutarsa wa huwa arhamur rahimin lalle Allah shine mafi tausayi da jin kayin masu tausayi gaba daya yayin da Yusuf ya ba su labari cewa shine Yusuf ya kuma ce ya yafe musu sai ya fara tambayansu ya ce ina babana Allahu akbar abin da ya fara musu magana kenan ce ina mahaifina yaqub alaihi salatu wassalam yaya babana yayi ma fa'ala abi ba'di yaya halin babana bayan na rabu da shi shekaru aru aru suka ce ayya ya yusuf babanka ya makance makanta ta samu babanka sai ce to ku ɗauki wannan rigatawa zai yi aikin annabta kenan bil wahayi ne annabiyu bi ghairi wahayi la yatasarrafu ku dauki wannan rigatawa idhabu bi qamisi hada wata riga ce mai albarka fa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira idan kun je ku kada wannan rigar ku jefa wannan rigar a fuskar babana ya'ti basira atake zai dawo mai gani ba ya makance ba atake kuna kada masa wannan rigar insha Allah ta'ala zai dawo yana gani tangaram wasu suka ce ya ati basira abinda ake nufi ya ati ni basira zai zo min ina da wato zai zo min da idansa biyu zai zo nan gurin wurina ina kan karagar mulki idansa biyu saboda annabi yusuf bayan haka din ta bayyana ya ce to a kira masa babansa imam al-hassan al-basri yake cewa annabi yusuf shi kansa bai san babansa zai dawo ma wato mai gani ba daga makafo zai dawo mai gani ba sai da allah ya masa wahayi a take a lokacin cewa ka ba da wannan riga idan ka ba da ita aka je aka kada fuskar babanka insha allah zai dawo yana gani imam mujahid ya ce mala'ika jibrilu ne ya umarce shi ya ce ɗauki rigarka a matsayinka na annabi ka aika wannan riga a kada ta a fuskar babanka zai dawo yana gani idan ce maka waye makafo wanda ya makance kaf gaba ɗaya ya dawo yana gani shine baban annabi yusuf alaihi salatu wassalam wasu malamai suna faɗa kamar yadda riwaya ta zo daga mujahid wannan rigar asalinta rigar annabi ibrahim ne alaihi salatu wassalam wannan rigar da aka cire wa annabi ibrahim lokacin da za a jefa shi cikin wuta ba sun masa tsirara ba suna marudu suka sa shi tsirara suka cire wannan rigar haka wasu malamai suka faɗa duk da cewa ƙur'ani bai yi wannan bayanin dalla-dalla ba ƙarin gishiri ne da haskakawa na malamai irin wannan kuma suna buƙatar a samu nassi ingantacce wato da ya inganta zance mafi inganci malamai masu bin sanadi suna cewa duk wannan magana cewa rigar annabi ibrahim ne akwai buƙatar a samu sanadi tabbatacce ingantacce da ya nuna haka amma dai zance mafi inganci riga kanta annabi yusuf ne kuma riga ce irin kowace riga ta mutane sai dai kawai shi annabi ne allah ya bashi wata karama ta musamman je ku jefa masa wannan wa atuni bi ahlikum ajma'in ku tattaro min da iyalanku ga baki ɗaya da danginku da matan gidan da kowa da kowa ku zo min da sunan gaba ɗaya da baban nawa da kuma sauran ga baki ɗaya kowa da kowa to akaram kallon sai mai faru ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف نعم لولا أن تفندون نعم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم
ولما فصلت العير ولما فصلت العير yayin da wato su wannan karabka matafiya yan uwan annabi yusuf in da ku itina ba sun taho ne su zo awo ba aka yi ta wannan labari to yayin da suka fita daga garin masar suka tinkari kan'ana can kan'anan can ne inda annabi yaqub yake baban su yusuf din sun bar masar sun juya فصلت العير قال أبوهم سنة برن garin مصر sun hau hanyar kan'ana babansu ɗin shine yaqub ko sai ce inni la ajidu riha yusuf ya gaya wa iyalin sai ce ni fa wallahi ina jin kanshin yusuf ina jin kanshin yusuf Allahu akbar wasu malamai suka ce iska ce ta nemi izinin ubangijinta cewa bari ta ɗauko ƙanshin annabi yusuf ɗin ta kawo wa mahaifinsa yaƙo kafin ma bisharar ta zo masa imam mujahid ya ce annabi yaƙubu ya fara jin ƙanshin yusuf tsakaninsa da shi a lokacin tafiyar kwana uku ne shi ka Abdullahi dan Abbas ma cewa ya tafi dare takwas kwana takwas inni la ajidu riha yusufa ni fa wallahi ina jin kanshin yusuf laula an tufannidun da ba dan karku danganta ni zuwa ga jahilci ba da ba dan karku ce min nayi wauta ba laula an tufannidun laula an tusaffihuni laula an tufannidun laula an tujahiluni laula an tufannidun da ba dan kar ku ce ina muku wato shirbici irin na tsoho ba ai ma'ana laula an tuharrimuni da ba dan kar ku ce na zama tsoho ba ku ce wannan tsoho ne shekarunsa sun yi yawa hankalinsa ya tafi har ya fara maganganu na sambatu ko kuma ku rauna namun hankali na ko ku ce abin da na faɗa ba daidai ba ne ko kuma ku lalata wannan ra'ayi tufanni duni yana iya zuwa da ma'anar alfasad ni dai wallahi ina jin kamshin ɗana yusuf amma duk abin da za ku faɗa ni dai na jiwo ƙanshinsa babu mamaki ƙalu bari ku ji mai suka ce sai suka ce mana barin tambaye ku yanzu yaƙuba da suwa yake magana ban ji ba jikokinsa me yasa aka ce jikokinsa saboda 'ya'yan ba sun tafi ba ba 'ya'yan sun suka tafi wajen yusuf ba to jikokinsa 'ya'yan 'ya'yansa ne daman kuma ana wasan kaka da jika haka yake gaya musu to sai su ma suka ce kai qalu innaka lafi dalalikal qadim kun san jika yana iya gaya wa kakansa abin da ɗan bai isa ya faɗa ba suka ce tab lalle baka gushe ba kana nan kan kuskuren ka tsohon kuskuren nan naka dalal anan ana nufin khata kana kan kuskuren ka tunda kana ta kuskure baka manta da Yusuf kana Yusuf din da ya mutu Yusuf din da babu shi har yanzu tsufa ya dauke ka kana ta ambatan Yusuf to malam me yace فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم له من الله ما لا تعلمون bayan aike sun dawo ga masu awo sun dawo falamma an ja albashiru yayin da mai bushara albashiru anan almubashir ken wanda yake ba da bushara me yasa aka ce zai ba da bushara zai ba da busharar ya ga yusuf kuma zai da ba da bisharar ga sakon yusuf wannan mai sako da ya iso ya zo gaban uban waye wannan wanda ya zo da bisharar a cikinsu ‘ya'yan gaba ɗaya abdullahi na sai ce yahuza a cikin ‘ya'yan shi ne yahuza yahuza ne aka ba shi dama ya isar da wannan sako ɗin har ma yake cewa in ji imamu suddi ya ce zahabtu bil kamisi mutallakan biddami ila yaquba fa akhbartuhu anna yusufa akala hudayb na tafi da riga an jike ta da jini na je na gaya wa yaqub cewa yusuf din nan fa kirkeci ta cinye shi ni nayi wannan aikin yau kuma gani a yau fa ana azhabu ilaihi al yawma bil kamisi zan kuma sake koma masa da riga ka gani ka duba ikon Allah mana riga suka dauka suka kai suka ce Yusuf ya mutu shi kuma Yusuf din ya bada riga ya ce ku je ku kada ta a idan babana zai warke kuma zai zo guri na ma yanzu yanzu nan insha Allah Allahu akbar shikenan annabi Yaqub yana zaune sai ga 'yan sako sun zo masa me zuwa da wannan sako su dukan suka taho da shi shi yahuza yana daukan wannan riga din sai ya jefa ta a fuskar annabi yaqub kamar yadda yusuf ya umarce shi fa alquhu ala washi abi ya'ti basira ya dauka sai ya jefa shi a fuskar babansu fartadda basira ku ji dan Allah qur'ani fa alquhu ala washi abi ya'ti basira sai ya ce mai alkahu ala wacce fartadda basira yana jefa masa wannan rigan kawai shikenan sai ya dawo mai gani take Allahu akbar daga makaho ya zama makawarai yana gani tangaran fa'ada basiran ba'ada makana aman ya dawo mai gani da bayan ya kasance makaho ne wa'adat ilaihi quwwatuhu ba da makana da'ifa karfinsa ya dawo masa da da ya kasance tsoho ne tunda yanzu zai yi tafiya mai tsawo zai tafi kan'ana wajen yusuf sai allah ya dawo mai da karfinsa aka dawo mai da samartaka karfi irin na samartaka wa'ada ilaihi as-sururu ba'da al-huzn farin ciki sai ya dawo masa bayan yana cike da bakin ciki da damuwa wannan riga ta zo da alkhairi malam yana dawa da ya ga yana gani ana jefa mai rigar nan sai ido ya bude sai ce da su fala alam aqul lakum inni a'lamu ma min Allah ma la ta'lamun ban gaya muku ba cewa ni na san abin da baku sani ba in za ku iya tunawa can a baya ya gaya musu ya ce da su inni a'lamu ma la ta'lamun ni fa na san abin da baku sani ba ya ce ba na gaya muku ni na san abin da baku sani ba ba gashi ba yanzu abin da nake gaya muku ba gashi ba gashi ba gashi ba sai kowa ya kifa kai shiru ba na gaya muku na ce muku ku je izhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wa la ta'asu min rauhillah ku tafi ku je ku nemo mun labarin yusuf da dan uwansa ba na gaya muku ba an ruwaito aka ce da suka zo sai ke cewa yaya kuka baro yusuf suka ce kai ai Yusuf yanzu ya zama babban sarki shine sarkin garin sai shi annabi ya kun san me yace sai ce to ni kuma ina ruwana da mulki me zan yi mulki me zan yi da mulki akan wani addini na barku na ce ku je ku nemi mulki don Allah ka ci yaya ni ne da kai yau ai kafin a gayyace mu za mu ce to mu haɗa kayan mu je mu ci arziki ya ce kai ku gaya mu akan wani addini na barku suka ce aladinin islam shine can inda Allah yake faɗa cikin bakara ko yayin da yaqubu yake cewa wa banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa ishaq har zuwa ƙarshe sai ce al'ana tammatin ni'ima tunda kuka tabbatar mun kuna kan addinin musulunci to ni ni'ima ta gama mu ba mulki ne ya dame ni ba sai mai suka ce قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم yace kalu ya abana malam duk jikin su yi sanyi ya'yan ai yanzu ga sun dawo gida an dawo da kayan awo al'amura abu da ba yanda ake tsammanin sa ba kalu da yake mutanen kirki ne malam ya'yan annabi ne masu tarbiyya take babu taurin kai suka ce ya abana ya kai babanmu istaghfir lana ka gafarta mana zunubana laifuffukan da muka aikata inna kunna khati'in lalle mu mun kasance masu yin kuskure ne masu laifuffuka ne ka yafe mana ka rangwanta mana mun yi maka laifi inna kunna khati'in inna kunna muznibin qala sai yaqub ya ce alayhi salam sawfa astaghfiru lakum rabbi da sannu zan neman muku gafara daga Ubangiji na. Kalmar istaghfir lana tana da bambanci da ighfir lana. A nan gurin istaghfir lana, ƙalu istaghfir lana, ya abana istaghfir lana, shigowar ta'un ɗin nan tana nuna ka nema mana gafara bayan taka. Kun ga, ai ba zai nema musu gafara a wajen Ubangiji ba tare da ya yafe musu ba shi. so istaghfir lana ka nema mana gafara inna kunna khati'ina lalle mu wasu kuskure ne to shine ba su ansa yace qala sawfa astaghfiru lakum rabbi da sannu zan neman muku gafara daga ubangiji na me yasa malamai suka ce ya jinkirta musu addu'a ne neman gafara sai karshen dare a lokacin ai da daddare ne ake magana to bari in bari sai da daddare can a lokacin da Allah yake cewa hal min da'in fa astajiba la ina mai addu'a an amsa masa cikin dare kamar yadda manzo Allah yake faɗa kullum sai Allah ya yi kirari ya faɗa ina masu roƙona an amsa musu ina masu neman gafara an gafarta musu ina mai nema na bashi to yace zan jinkirta zuwa wannan lokacin duk wanda yake nema kai ko duniya kake nema ina baka shawara ka hada da dare ai kwarai da gaske kwarai da gaske duk wanda Allah ya taimake shi yana yankan dare yana gaya wa Allah insha Allah malam bai zai mutuwa ta banza ba in Allah ya sa da kuma bai zai rayuwa ta wulakanci ba saboda in yau bai dace ba to gobe ku zai dace da wannan Allah da yake zuwa yake saukowa saukowa da ta dace da shi daga saman bakwai zuwa sama ta daya yana wannan ka rike dare wallahi zai maka amfani duk abin da ya dame ka ka yanki dare ka gaya wa Allah ka jira biyan bukata an fa jarraba an gani a aikace kuma lokacin bai kure ba har yanzu ana yi Allah ya bamu nasara ya bamu dace karamukallah taimaka mana da addu'a Allah ya haɗa da wani mugu ne muna neman yarinya tare da shi na rasa yadda zan yi da shi kuma ana nan ana neman a ce za a bashi tafka shi a dare ƙwarai da gaske ta bugawa ya ce to bari zan muku addu'a zan neman muku gafara wajen ubangiji ya daga hannunsa yana cewa Allahumma kfir li jaza'i ala Yusuf wa qillati sabri anhu واغفر لأولادي ما أتوا إلى أخيهم يوسف فأوحى الله تعالى إليه أن قد غفرت لك ولهم أجمعين ya Allah ka gafarta mun girgiza da na yi firgita da na yi damuwa da na yi haƙuri na ƙarancin haƙuri da na nuna akan ya akan wannan ɗana ko ‘ya'yanawa ka gafarta mun da ‘ya'yana da ni da su gaba ke daya da irin laifuffukan da suka aikata wannan ɗana wa Yusuf Allah ya masa wahayi dama annabin Allah ne cewa an yafe maka abdullahi dan abbas ya faɗa kamar yadda imam ikirma ya ruwaito daga ibn abbas din a wajen saufa astaghfiru lakum rabbi din nan ya ce a lailatul juma'a ne daren juma'a ne daman shi yaqub in ji abdullahi dan abbas kullun daren juma'a ya ware wannan dare yana yin addu'a ta musamman ga 'ya'yansa wannan dare addu'a ta 'ya'yansa ne gaba daya kaji an ci ya yi shekara ashirin da wani abu ya ware wannan duk daren juma'a addu'a yake ma 'ya'yansa ba irin ni da kai ba ne mu je mu yi ta addu'a ba musamman wani lokaci da muka ware wa 'ya'yanmu ba wani ma zai gama addu'a sama baya wa 'ya'yansa wani kuma danga dara bai da 'ya'yan amma baya tunanin cewa nan da shekara biyar shida bakwai takwas tara goma zai yi 'ya'yan ka rinka yi wa 'ya'yanka addu'a ka rinka roƙon musu Allah ka rinka roƙon musu shirya idan ka mutu su ma za su rinka yi maka haka ya tashi ta sallah ya ce inna huwal ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai ne sun yi laifi sun yi kwamfensin sun faɗi laifin da suka yi sun yadda sun yi kuskure ya yadda zai roƙon musu Allah Allah ya fi musu an yi wannan an gama me ya faru a gaba فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين
alkur'ani kenan wai har an gama har an hau hanya har an tafi an hada kaya an hada shirgi da 'ya'yan gida da matan da dattijan da kowa da kowa an tafi yanzu ga su ma har sun zo bakin gari to shine aka ce qur'ani yana da uslubin takaita labari amma kai yanzu muna fara cewa ga sun zo bakin gari ai kai ka san damun ko ba a gaya maka ba to sun hada kaya sun taho sun yi tafiya ko yawa uslubul ijaz kuma akwai balaga a ciki akwai kwarewa a ciki Allahu akbar فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه imamu sauri yake cewa yayin da annabi yaquba ya haɗu da yusuf a wannan rana ya kama shi ya rungume shi shi yusuf ya rungume yaqubu yaqubu ya rungume suka rike aka kasa sakin juna gam an daɗe karka manta tun lokacin da yusuf ya rabu da shi kuma karka manta da ƙaunar da shi yaqub yake wa yusuf ya rike shi dukkan suka fashe da kuka haka sufyan ibn sa'id na tauri ya ce kuka yusuf ya ce ya babana kayi kuka har sai da ka makance saboda kuka dan ni kayi kuka dan rabuwa da ni sai da ka makance saboda kuka dan rabuwa da ni baka taba sanin cewa alkiyama za ta hada mu ba ko da mun rabu a nan duniya uban ya ce kwarai kuwa to amma abinda nake sa nake kuka na ji tsoron rabuwa na da kai kada a raba ka da addininka ne idan aka raba ka da addininka fa yuhala baini wa baini kaga an shiga tsakanina da kai ko a kiyama ba ma tare da kai wannan shine sababin da yasa nake kuka na rabuwa da kai falamma dakhalu ala yusuf ga sunan iyalan gabaki ɗaya sun shiga wajen yusuf amma nan gurin akwai jawabin da zamu yi dan akwai abin da ya faru kafin su shiga din amma qur'ani yana da takdim da ta'khir ya kawo zancen da ya kamata ya zo a ƙarshe sai ya fara kawo shi a farko ko kuma zancen da yake a farko sai mai da shi ƙarshe kamar yanzu misalin ce da ku jama'a ku tashi ku tafi gidajenku bayan mun yi sallar isha'i ko ba kama ne ba a lokacin ku tashi ku tafi gidajenku sai ku ɗauka umarnin na yanzu ne ku sai na ce mai bayan mun yi sallar isha'i kenan ina nufin mai bayan mun yi isha'i ku tafi gidajen to wannan fasaha yana daga cikin fasaha zance ko a kafafen yada labarai za ku je in suna labarai wani lokacin yayin da ya haɗu da jama'ar gari ya yi ƙoƙarin zantar da su ya ce da su kaza kaza kaza a ƙarshe sai su faɗi sunan mutum amma abin da muka saba sai an fara faɗan sunan mutumin sannan a faɗi abin da yi ku ɗan sauraron labarai da ku ni ba ɗan jarida bane ba ta raina muku amma dai ana yin haka yana cin fasahar zance yayin da suka shiga kan yusuf suka je wajensa awa ilaihi abawai ya rungumi shine awa ɗin damma ya rungumi iyayensa guda biyu a nan gurin da yawa yawan malamai suke cewa iyayensa guda biyu abinda ake nufi a nan babansa da kuma innarsa kanwar mahaifiyarsa mai suna layya saboda mahaifiyarsa sunanta rahil sunan mahaifiyar yusuf rahil shine ba wasu hausawa suke cewa rahila ita kuma ta riga ta ita kuma ta riga ta rasu tun a lokacin naƙuda da lokacin haifuwar binyamin to kaga awa ilaihi abawaihi babu mahaifiyar sun da mahaifiyar ta riga ta rasu kuma haka bane duk da cewa wasu malaman irin su imamu hassan al-basri suna cewa a'a mahaifiyar yusuf ba ta rasu ba dan qur'ani ya ce awa ilaihi abawaihi ya matso da iyayensa kusa da shi ya rungume su yaya qur'ani zai ce abawaihi alhalin uwarsa mahaifiyarsa ta rasu ya ce wannan dalili ne ma da yake nuna ma mahaifiyar ma bata rasu ba wannan shine ra'ayin imamul hassanul basari rahmatullahi alaihi rahmatan wasiya haka imamu tabari imamu fasiri ne ya ruwaito a cikin tafsirinsa kuma wannan shine ra'ayin da ya fi inganci ina fata ana fahimta saboda an ce abuwaini ba za a ce abuwaini ko abuwaihi ba sai dai in dukkansu suna nan a raye kamar yadda malaman larabci suke faɗa haka yazo a cikin tafsirin tabari da tafsirin wajiz na ibnu atiyya rahmatullahi alaihim rahmatan wasi'a to in mun ce abawaihi anan kenan za mu ɗauki ra'ayin cewa mahaifiyarsa tana nan bata rasu ba kuma cewa tana nan bata rasu din ba shine zancen da shugaban masu tafsiri imamu tabari ya irin jayar a cikin tafsirinsa ya ce wa huwa aula bis sawabi illa bi dalilin qati ya ce ba za mu tashi daga kan wannan ba sai mun samu wani dalili yankakke tabbas da ya nuna cewa mahaifiyar yusuf ta rasu in ya so sai a kokari a fassara ayar da wata ma'anar da za ta dace da wannan to akwai wasu malaman ma masu kokari sai dai wannan maganar kawai dai a faɗa su cewa ma suke wasu malaman wai Allah ya rayar da mahaifiyar ne har sai da suka zo tare da annabi yaquba gaba ɗaya suka zo garin masar suka haka mai baharul muhit ya faɗa abu hayyan da imam alusi shi ma haka ya faɗa amma wannan magana tana da rauni ko da za ka ji wani ya faɗa ce Allah ya rayar da mahaifiyar annabi Yusuf aka zo da ita wannan magana ce mai rauni ya tattare su ya karɓe su ya sake musu fuska wa qalat khulu misra insha Allah aminin yace ku shiga garin Masar insha Allah wannan Masar din ku shiga garin Masar insha Allah aminina kuna cikin aminci to anan gurin abin da na yasa na ce muku akwai taqdim da ta'khir yaya za a ce falamma da khalu ala yusufa yayin da suka shiga kan yusuf ya zo ya tattaro iyayensa sannan daga baya kuma ba an ce ya tattaro iyayen sai a ce kuma udkhulu misr insha Allah aminin ku shiga garin masar ha kaga akwai taqdim da ta'khir wannan yana nuna sai da yace da su udkhulu misr insha Allah aminina yayin da suka suka shiga din sai ya tarye su kenan a nan gurin ya zo wajen gari ne ya tarbe su kamar yadda babban mutum idan zai zo gari ana zuwa a tarye shi kun fahimci wannan kenan babu iskali ƙur'ani bai gaya mana ya fito ya tarye shi ba amma siyakin ƙur'ani ya nuna mana ya fito ya tarye shi ko dai mu ce in bai zo ya tarye shi ba to sai da wato sai da suka shigo wajensa ya ainihin wato ce da su ya karbe su kai ba wai a wajen gari ba amma nan abin da ya fi dacewa malamai suka rinjayar shi ne ya tarbe su ya karbe su ya musu hannu biyu sannan kuma ya ce to garin masar nan tun da ni ne sarki mai mulki ku shiga insha Allah kuna cikin amincin Allah ba wanda zai taba ku yani qala lahum dalika hina talaqahum yayin da ya karbe su qabla dukhulihim masr kenan kenan wa fil ayati taqdim wa ta'khir da istisna sauransu to gashi nan yanzu an hada an hada a fadar mulkin Yusuf din suna tare me zai faru bayan na akram kalla wa rafa'a abwayhi 'ala al-'arshi wa kharru lahu sujjada وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم duba malam girmama iyaye yana zuwa yana kan gadon mulkinsa su ga suna a ƙasa wa rafa a abawaihi alal arshi sai ya ɗauko iyayensa ɗinnan ya ce su taho su hau kan gadansa na mulki su taho su hau kan gadansa mulki ba zai hau kan gadan mulki iyayensa suna ƙasa ba rafa abawai alal arshi ai ajlasa huma yace ku zo ku zauna akan gadan mulkin kuma ku dana yau Allah ya ba wa ɗanku arziki kuma ku zo ku dana kalmar arrafi'u a larabci ana nufin an naqlu ila al'ulu ka ɗauki abu daga ƙasa kai sama da shi rafa'a abawaihi alal arshi ya ɗauko iyayensa ya ce ku taso daga ƙasa ku hau kan gwadon mulki wa karro lahu sujjada sai kawai suka faɗi suna masu yi mai sujjada ga baki ɗayansu har da yaƙub ɗin da ƴan uwan nasa ga baki ɗaya da ita innarsa in mun ɗauki wancan ra'ayi ko kuma mahaifiyarsa duk suka yi mai sujjada za mu yi bayanin akan wace irin sujada ne wannan ya akai akai haka wa qala ya abati take sai yusuf yake cewa ya babana hadha ta'wilu ru'yaya min qablu wannan shine fassarar mafarkina da nayi tun kafin wannan lokaci qad ja'alaha rabbi haqqan hakika Allah ya sanya wannan mafarki nawa ya zamanto shine gaskiya mafarkin nan da ya can da ya ce inni ra'aitu ahada ashara kaukaban wa shamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin qala ya bunay la tuq la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna shaytana lil insani aduwwun mubin a can farko ya ce ya yi mafarkin taurari guda goma sha ɗaya ya ga rana ya ga wata suna yi mai sujada to su waye rana da watan babansa da mamansa ba ga shi ba hada ta'wil ru'ya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan ga fasarar mafarki na Allah ya mai da shi gaskiya ya fito fili ko wa qad ahsana bi ya ce hakika ubangiji na ya kyautata mini mana an ama alayya mala haka ake so idan Allah ya maka ni'ima ka rinka faɗa ce Allah ya maka ni'ima Allah ya baka dukiya amma kullum kana cewa baka da shi in an zo neman taimako jama'a hakuri mu ma muke ku ne kuke ganin mu haka amma mu muka san halin da muke ciki Allah ya jarrabe ka da mugun talauci wallahi kullum a matsayin babu zai je kasuwa duk ribar da zai ci zai ci ba zai gaya kowa ba amma da an dan dage masa kan batir ɗaya fa kafa ɗaya aka dage masa duk sai zo fitina kowa a duniya da mutane ba ciniki ba kaza ba kaza da kuma da kuke samu ba mu da labari muku yanzu a mana bayanin ma ba ciniki yau ai daga akwatunan masallaci ma ake gane ba ciniki duk lokacin da kaga dan agaji ya kewaya ya kewaya ya kewaya ya koma gefe yana gyangyaɗi to lalle kasuwa ba a ciniki dan adam kenan idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illa almusallin ya abati ya babana هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن yace hakika ubangiji na ya kyautata mun lokacin da ya fitar da ni daga cikin kurkuku malam yusuf ya ji dan ya ji dandanan zafin kurkukun nan shi yasa yanzu yana cikin abu na farko da ya fara tunawa da shi yace dab ai Allah ya kyautata mun tun da ya zare ni daga kurkukun nan malam kada Allah ya kai ka gidan kurkuku ba yi da daɗi wannan gidan wai suna cewa gidan maza wai gidan kasu kana shiga kana shiga wani ɗaki in ka shiga da, da mari za su fara haska ka tukuna ba ruwansa da matarka ce kuka rikici ta, ta kawo ka kotu aka kawo ka aka ɗaure ka ba ruwansa da ma watakila wani ne ya cuce ka fi ka galihu yasa aka rufe ka kana shiga ɗakin su mari pau pau ka kasa gane ina ma za ka zauna a ce wannan sallama kenan ka shigo gidan maza in dare ya yi kuma yan ɗakin mutanen banza ka je luwaɗi ai kwarai da gaske luwaɗi da ƙarfin tuwo za su danne ka kowaye kai sai sun yi luwaɗi da kai kana magana wani ya gwaba kanka a kago kana cewa sai na fasa bakinka dole ladabi a kurkuku ba magana wannan kurkuku namu na banza kenan na wannan zamanin ka haɗu da barayi a ɗauki mutum mai sallah a haɗa shi da barayi wallahi a haɗu da ɗan kasuwa mai sana'arsa da jari ya karye masa kuɗin mutane ya karye masa a ɗauke shi kawai don bai iya biyan kuɗin mutane ba a je a haɗa shi da amirobas a ɗaki ɗaya a rufe su a ɗauki yaro mai shaye-shaye bai daɗe da fara shaye-shaye ba a je a haɗa shi da masu kisan kai haka ake a ƙasar nan ba a tunanin cewa an ɗauki wannan haɗa shi na wannan zai iya lalata shi a tara mun je wani kurkuku mun kai ziyara irin wa'azi ɗin nan sai aka zagaya da mu aka bi da mu ta kicin ɗinsu na farko dai kicin ɗin daman ba ginanne ba ne wata rumfa ce malam ta kusan biyun masallacin nan tsawo a ƙasanta akwai wasu tukwane murfin fa gini ne tukunya ce da ni da alaran nan da liman da wancan mahun kada karawa za a iya afka mu a cikinta na duba muciyar da ganta sai na ga gwafa gwafa ta rumfa billahi azimin ita ce muciyar itatuwan da ake hura wutan wannan tukunya gungume gungume ba wai faskare ba gungumen gaba daya ke tura shi yadda ka san obin na gidan rediyo daga wata dawa ba tankade haka ake barzata ba wani tankade ba wani abu da an afka ruwa yana fara babarwar wannan buhu za ka ga buhu za ka ga ana juyewa ciki jajawur daga an zuba wasu kwanuka malam suna layi a gurin malam aka makallahu dole idan ka ci wannan dawar ka kumbura wallahi shi yasa duk wanda ya shiga kurkuku za ka ga babu dai kyan gani akwai baki akwai wahala amma ba akwai kiba saboda gabza ku kuskure kuke yi dawar da kuke ci kuke kaiwa inji yake surfe ta masarar da kuke ci kuke kaiwa ake cire dusar kun bar daɗi ai daɗin masara ka cinye ta da dusarta daɗin dawa datsa muri a niƙe maka ita ka niƙe ta hadda dusar Allah kuwa ku je ku tambayi likitoci za su gaya mu to gidan kurkuku bai da daɗi akwai wahala ga zafi na fitar hankali shi yasa annabi yusuf ya jinjina duk da suna su to namu mun fi su gata ta wani bangaren amma munin nasu din ya isa saboda babu duk wasu abubuwa ma na jin daɗin rayuwa gaba ɗaya ya ce to ubangiji na kyautata mun tun da ya fidda ni daga gidan kurkuku kaji daya akhrajani min as-sijn ya karamta shi waja'a bikum min al-badwi kuma Allah ya zo da ku daga ƙauye ta dalilina ni'imar da yamin ni mai dan zaman kurkuku na fito daga kurkuku yau ta dalilina gashi na dawo da iyayena daga ƙauye sun shigo birni min ba'di an nazaga shaytanu baini wa baina ikhwati bayan shaidan ya shiga yayi zunguri tsakanin ni da yan uwana ta hanyar hasada duka wannan Allah ya mantar da shi gashi yanzu ya zo ya hada ni da ku inna rabbi latiful lima yasha lalle ubangiji na mai tausasawa ni shine latif latif dhu lutf lima yasha lima yasha'u biman yasha'u ubangiji na mai tausasawa ne ga wanda iga dama ga wanda i ra'ayi so ni Allah ya sa ni cikin wanda ya so ya tausasa musu din innahu huwal alimul hakim lalle Allah shine masani kuma shine mai hikima tabaraka wa ta'ala malamai suka ce na tarihi annabi yaqub ya ci gaba da zama a wajen annabi yusuf alaihi salatu wasalam shekara 24 sai da shekara ashirin da hudu yana tattare da shi malam a rayuwa ta nema da sun rayu cikin talauci sai sun yi awo abinci ya kare kuɗi ma na kwarai da za su samu su yi awo babu kuma a nan garin masar ɗin da muke faɗa a nan allah ya ɗauki ran annabi yaquba alaihi salatu wassalam wasu malaman suna cewa ya yi wasiya idan ya rasu a ɗauki gawarsa abin ne ta tare da mahaifinsa ishaq tunda shi yaqub ai dan gidan annabi ishaq ne annabi ishaq shi kuma dan gidan annabi ibrahim ne ba shine aka ce yusuf annabi dan annabi jikan annabi tattaba kunnan annabi ba shi ma haka yusuf dan aka yi masa alaihi salatu wassalam imam sa'id bin jubair yake cewa an dauki gawar annabi yaqub a wancan lokaci a cikin akwati har aka yi ta baitul maqdis duk dai qur'ani bai yi bayanin da ya mutu ya aka ya aka ba amma dai ya bada labarin gashi nan ya zo yusuf ya karbe shi jama'a abinda wannan yake nuna a takaice cewa idan muka samu dama ko da wani ya bakanta mana ya bata mana rai idan muka samu dama to mu yi kokari mu yi masa afuwa idan mun yi masa afuwan kuma mu kyautata masa wani makiyinka ne wani abokinka ne mai fada da kai amma yanzu ya samu dama zai maka illa Allah ya hana shi ya maka illar kai kuma daga baya ka daɗa samun dama a kansa taimake shi a gaza masa manta da abin da ya maka kau da kai yalwata masa taimaki yayansa bayan wannan yana nuna cewa duk mai arziki mai mulki na kwarai dan masha Allahu tabarakallah idan ya samu wadata yana matso da iyayensa kusa da shi ba ka zo kana mulki tsohuwarka tana cikin wahala ba kowa ma ya sani ko ka zo kana mulki babanka yana cikin gajiya ko ka zo kana da wadata kana da rufin asiri ka fi karfin miliyan kaza miliyan kaza amma iyayenka suna cikin wahala baka daidai sutura baka iya musu kana nan kana cin daɗi hankalinka a kwance kana cin mai kyau kana saka mai kyau kana hawa mai kyau tsohonka yana cikin bakar wahala bashi talauci yunwa me amfanin kudinka me amfanin hasken da kake da shi inuwar giginya na nesa ka shaki tsohon da ya haife ka tsohuwar da ta haife ka ta yi naƙuda ka bata ci moriyarka ba wani ne a can daban yake cin moriyarka waɗanda suke da hali ku matso da iyayen kusa da ku yanzu akwai mutumin da za ga anan garin yana da gida iya ganin ka ababen hawa motoci kamfanoni da waye amma wallahi idan ka je ka ga mahaifinsa a ƙauye yadda yake rayuwa abin ba zai ganu ba kuma tsohon nan yana allah allah amma dan kawo shi birnin ne dan yi sati biyu ya sha iska ma sai a baba ku zauna a ƙauyen zai fi muku iska ta fi daɗi a can wallahi ba zai kawo shi ba ba mun ba gashi muna gani ba su ɗauko iyayen su sauke su a boys kwata ba gashi muna gani ba idan za a kai iyayen su asibiti ba a ɗaukan su a motocin su masu tsada sai da a ɗauke su a bus ɗin yara da ake kai su primary school ba gashi muna gani ba su idan ba su da lafiya ana kai su asibitoci masu tsada amma iyayensu suna mutuwa a asibitoci ƙananan asibitoci wanda bai kai ya kawo ba suna da hali suna da rufin asiri matarsa idan ba ta da lafiya mura sai ya kai ta ingila amma mahaifinsa ba mura ba in zai ture drum saboda atishawa wallahi ba inda zai kai shi haka ake yi ba gashi muna gani ba suna ɗiban 'ya'yansu da matansu da kannan matansu da yayyan matansu na fita kasashen waje shakatawa ka taba ganin wani ya ɗauko babansa sun tafi da shi kasar waje shi ma ya je shakata ko ya ɗauko tsohuwarsa ita ba ta son jin daɗi ne ba jirgi ake hawa a sha sanyi ba in can an je ba kaji ake ci a kwanta a hotel a more ba to ko ba komai ka ɗauke shi ka ɗan kwantar da shi a hotel nan ka buɗe masa windo ka ce kai kwanta nan leka gari kai ma ka ci arziki me yasa ba za ka yi masa ba in baka masa wannan ba ma dauke shi ka kai shi aikin haji ko umra in baka kai shi aikin haji ba kai shi umra ka kama masa hotel five star hotel mai tsada a kusa da harami a dauke shi a kai shi ya sallah ya dawo a baza masa kaza ya ci ya more a kawo masa madara ko ba ka bane ya sha wallahi malam in ya fara tsufa farfadowa zai yi sai ka je yana cewa dan nan Allah shi maka albarka
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين Allah ji ga Nabi Yusuf ya kyautata ya yi iya abin da ya kamata yi bayan ya yi ni'ima wa iyayensa ya taimaka ‘ya'yan duka an dawo da su gida kowa an bude masa an yalwata masa sai ce rabbi qad ataitani min al-mulki ya ubangiji hakika ka bani wani bangare na mulkin masar wa allamtani min ta'wilil ahadith kuma ka sanar da ni fassarar mafarki bayan mulkin fa kuma an bashi ilimin fassarar mafarki fatirar samawati wal ard ya mahalicin sammai da kasai addu'a ne wannan anta waliyi kai ne waliyina kai ne mai taimakona kai ne majibincin al'amarina fi duniya wal akhira a duniya da lahira to tawaffani musliman bayan ka gama wannan ni'ima gaba ɗaya babban burin da nake nema shine ka ɗauki raina ina musulmi tawaffani muslimin musliman wa alhiqni bis salihin kuma ka riskar da ni da salihan bayi na kwarai suwaye salihan bayi na kwarai din annabawa da manzanni bari in gaya muku wani abu guda bari in baku wani sirri guda babu wani annabi da ya roƙi mutuwa a cikin annabawa gabaɗaya sai annabi yusuf ga mulki ya ce ka bani kamun kaza kamun kaza kamun kaza to ya Allah ina neman ka ɗauki raina mulki ya yi sarautan an yi an taimaka wa uwa da iyaye da waye to ka ɗauki raina ina musulmi wa alhiqni bisalihin kuma ka riskar da ni ka haɗa ni da mutanen kirki yana nufin annabawan Allah ya zamanto ina tare da su ina raye da su abin lura nan ce wanda ya yi ya Allah ka bani mulki ka sanar da ni fasarar mafarki ya mahalicin sammai daga sai majibincin al'amari na a duniya da lahira to ina roƙonka ka ɗauki raina tunda ya gama ka ɗauki raina ina musulmi za ka iya cewa kuma idan ka zo ɗaukar raina ka ɗauki raina ina musulmi wa alhaƙini bisali ni ka isar da ni cikin salaye malamai suka ce yayin da duk Allah ya masa abin da ya masa kawai kuma sai dawo yana shauƙin ya koma ga Allah haina to duk abin da yake nema a duniya an samu ya zama annabi ya ɗauki lokaci ya yi wa al'umma hidima ya yi da'awa ya karantar ya taimaki iyayensa ya taimaki yan uwansa me saura sai shauki ya koma ga Allah ba irin ni da kai bane ba ma san labarin mutuwa ma kwata kwata ai kwarai da gaske ishtaqa ila rabbih azza wa jalla sai shauki ya koma ga ubangijinsa to amma abun mamaki bayan wannan addu'ar da yi malaman tafsiri suka ce ya rayu shekaru masu tarin yawa to yanzu tambaye ku tsakanin rabuwar annabi yusuf da shi da mahaifinsa yaquba shekara nawa akwai maganganu malamai masu tarin yawa wasu malaman suka ce shekara ashirin da biyu ne wasu suka ce kai ina shekara arba'in arba'una sana imam al-hassan al-basri ya ce lokacin da aka jefa yusuf cikin rijiya yana da shekara sha bakwai ya ce duk wannan labarin ma da ke faɗa ba haka ba ne wannan isar da allah ita kawowa ga baki ɗaya rabuwansa da mahaifinsa shekara tamanin ne ƙwarai kuwa ya ce ai lokacin yana da tsawo yayi kaza yayi kaza yayi kaza shekara tamanin to bayan annabi yusuf ya haɗu da annabi yaquba fa wannan haɗuwar da suka yi shekara nawa suka yi shekara ashirin da uku ko sama da haka kamar yadda wasu malaman suka faɗa shi annabi yusuf ya rasu yana da shekara ɗari da ashirin shekara ɗari da ashirin allah ibashi tabaraka wa ta'ala waɗannan dai maganganu ne waɗanda malamai suke ta faɗa allah ya musu rahama kun dai ya roƙi cewa Allah ya ɗauki ransa yana musulmi kullum ka ci gaba da addu'a ya Allah in da ka ɗauki raina ka ɗauki raina musulmi wannan addu'ar ka riƙe ta tawaffani musliman wa alhiqni bi salihin rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bi salihin allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bi salihin wannan yana da amfani fa sosai na'am arama ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين sai Allah ya dawo kan manzon Allah kuma sallallahu alaihi wa sallama mun dawo gida zalika min can ma gida ne fa yawwa zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik kamar wannan labarin jama'a gaba ɗaya Allah yana kissanta wa manzon Allah ne kaji kaji kaji kaji fa labarin Yusuf wannan kadai ya isa ya nuna mana manzon Allah bai san gaibu ba dan ko da ya san gaibu da ba ita ba shi wannan labarin ba yan bidiyo a cikin oh ya san gaibu oh no cewa bai san gaibu dan wannan abin da kake faɗa ma kare ta Qur'ani kake inda ya san gaibu me bukatar mu zo mu yi ta wannan labarin yau satin mu goma sha biyu ma sati goma sha biyu muna fafatawa a cikin surutu Yusuf to Allah ya dunkule zancen gabaki daya yace zalika min anba'il ghaibi kaji wannan suna daga cikin labarai na gaibu nuhihi ilaik da muke wahayi zuwa gare ka ya kai muhammad amma kunta ladaihim baka nan lokacin ƴaƴan yaquba da yaquba idza ajma'u amrahum yayin da suka yi ijma'i suka hada al'amarin su gabaki dai suka yi niyya na jefa yusuf cikin rijiya wahum yankuruna suna yin makirci da Yusuf alaihi salatu wassalam suna makirci ga Yusuf alaihi salatu wassalam kuma aksarun nasi walau harasta bi mu'minin da yawan yawan mutane ko mun kwadayin da zaka ya Muhammadu ba za su zamanto mu'minai ba ba za su kasance suna kan imani ba wasu duk abin da aka gaya musu wallahi ba za su yi imani ba an ruwaito cewa Yahudawa da Qurayshawa ne suka tambayi manzon Allah suka ce kaga zo ka ba mu labarin kisa Annabi Yusuf yayin da ya ba su labari kaji kaji kunji kunji abin da ya faru aka samu dacewa da abin da ya fara da abin da ya zo a cikin taura a taura sai suka ce ba mu yadda ba manzon Allah ya bakin ciki wannan kisar fa izo yazo yana karanta wa Yahudawa da da da Qurayshawa yana ba su labari ka duba kai mai tsawon zamani ma an baka labarin ka gama gamsuwa ka yadda amma wallahi manzon Allah yana gama ba su wannan kissa sai suka ce ba su yadda ba manzon Allah ya nuna damuwa da bacin rai cewa yanzu bayan wannan labari da ya basu wanda Allah ya sanar da shi sai Allah ya ce wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin da yawa yawan mutane ko mun kwaɗayin da kai su imani wallahi ba za su yi imani ba sai kuma ya ce masa me wa ma tas'aluhum alayhi min ajr in huwa illa dhikrun lil alamin kada ka damu wa ma tas'aluhum alayhi min ajr daman baka tambaye su wani lada ba min ajrin wani lada wani tamanin kuɗi ala tablighi risalati wa du'a ila Allah ta'ala wajen isar da sako da kuma kira zuwa ga Allah baka ce su baka lada ba baka ce su baka ju'uli ba baka ce su baka jaza'i ba in huwa ai kaga wannan alqur'ani illa zikrun wa'azi ne da tunatarwa lil alamin ga talikan bayi gaba ki daya sai me وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون نوى نوى ني وكأين دي دي كده كم نوى نوى ني daga cikin ayoyi wanda akwai ibra akwai dalala daukan izina da dalili da ke nuna mutum ya yi imani ga sunan ayoyi fi samawati wal ardi a sammai da kasai ya murruna alaiha waɗannan kafirai suna shudewa a kansu suna gani wa hum an hamu uriduna amma duk da haka suna masu kau da kai la ya tafakkaruna fiha wa la ya'tabiruna biha ba sa yin tunani kuma ba sa ɗaukan izina da wannan ayoyi
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون Allah ce da yawa yawan su ba sa yin imani da Allah illa wahum mushrikuna face sai sun kasance suna masu shirka da Allah fa kana min imanihim idza su'ilu man khalaqa samawati wal ard daga cikin imanin nasu an ce wa halicci samai da kasai sai su ce Allah idan an ce da su man yunazzilul matar waye yake saukan da ruwa sai su ce Allah amma duk da haka sai su zo suna bautar gumaka suna bautawa Allah shi yasa ya ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikun bara da yawa yawan su ba sa imani da Allah wato face sai sun kasance suna ainihin wato mushrikai abun mamaki imamu ata ya ce wannan wato kafirai sun manta ubangijin su manta Allah suke lokacin da suke cikin wadata idan bala'i ya same su sai su rinka ikhlasi suna roƙon Allah suna addu'a وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين yayin da suka san an gama da su an kewaye su za a halakar da su sai su kama kiran Allah fa idza rakibu fil fulki دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون haka suke yi idan sun hau jirgin ruwa suka ga mutuwa sama iska ƙasa ruwa gefe da dama ruwa ba a ganin itace ba ko'ina sai mulkin Allah lokacin za su fara kiran Allah Allah Allah Allah falamma na jahun ilal bari suna sauka suna hawa fako sun ga sun tsallake ruwan nan idan mu shirku na sai su kama yin shirka da Allah sai Allah ya ce me أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون waɗannan daidai suke da mutanenmu na yau wanda zai samu wadata da mulki sai manta da Allah lokacin da yake cikin wadata baya tuna Allah lokacin da yake da mulki baya bin Allah barna fasadi a duk abin da aka dama lokacin da Allah ya ɗauke kuɗin ya ɗauke mulkin ya ɗauke wadata shikenan sai kaga ya nemi wani carbi yana zuwa masallaci da ko ko aure za a yi a gidansa a unguwarsa sai an cika mutane da makida saboda yana da kuɗin kiran masu kiɗa yanzu ko Allah ya ɗauke kuɗin a ƙarƙab yake shi ma in ya samu na sadaka karɓa zai yanzu sai gan shi ya dawo masallaci da carbi wasu atki haudi Ladan a kira mana sallah lokaci yayi.
da kuma ya gama yanka tsiyarsa barna suna nan malam su ma ya kayan rantsuwa ba su sun fi ka fahimta abin da nake ga musu ita gaskiya kwaya ɗaya ce da yawan mutanen mu in suna da wadata ba sa bin Allah da mutum ya fara samun dan hasken a kasuwa dukiya tana shigowa ana yawan tafiye-tafiye sai ga ya daina zuwa karatu ya daina zuwa majalisin ilimi da fa su suke raba mutane qur'ani a masallaci wallahi tallahi yanzu ko fa ina ka san shi dan adam in aka in aka taba inda ba shi bane ba sai ta dariya amma an taba wurin sai ka ji yayi na kwas sai shiru haka halin mu yake idan mun shiga talauci da rashi shikenan ni na ga wani mutum wallahi na san shi mawadaci ne malam iya da wadata amma lokacin da yake da wadatan nan gaisuwa ta kirki baya mutane far far far a riga kaza hau mota ayi kaza ayi kaza ya aka yi aka yi wannan juye juyen da aka yi al'amura suka juye an yi odar kaya kwasam suka kwaci daga nan ake karewa dan balaki nan wani yaron sai ya tafka mai rashin mutunci ya gudu kaza kaza kudin mutane ya kare sai gashi ya zo da carbi da fa carbin ma baya rike shi karam kalla taimaka mana da addu'a wasu suna nema mu wulakanta amma Allah bai yadda ba nace me faru alaji yace wallahi kullum mutane ne suka kare mu a taimaka mana da addu'a a taimaka mana da addu'a da ku sai gaisuwa in an ci sa'a ma ya karba sai wata ran na gan shi a masallaci ladanin masallacin da yake sallah ma baya riga shi zuwa ya zo da wuri ya samu wata gaba ta masallaci can kaga hakan nan inda ka sai ku wallahi kamar zai kwata kamar zai kwata na ce a wani Allah wani aiki sai Allah Allah in ya tashi maganin mutum hanyoyi da dama ake maganinsa na ce yanzu wane ne a masallaci a tsawon gaba ya ma riga shi da yake ma abana daga can ma ya yi carbin ya yi carbin har inda ka san zai kwata ga muku wallahi Allahu akbar dan adam kenan فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون كاسم يا كيسو كذا مالا وداتك كتانا كبين الله mulki da sarauta da ka samu kada ya hana ka ka zo sallah ka zo karatu me yasa ba a samu masu hali a sahun gaba ne me yasa me yasa me yasa a masallatai da yawa masu hali ba sa zuwa sahun gaba ko mutum yana mulki ka ganshi a sahun gaba ko yana abin nan me yasa ku kullun sallaya ku a ƙarshen a can ƙarshe take yaran ku suna shimfiɗa muku sallaya a- a- a can gindin bishiya saboda kar a zo neman fi sabilillahi suna nan haka yana can baya da yaji ana barbar ladan yana ta jama'a kamar yadda aka saba a ce ba gafi sabilillahi sai ya ce kai da dai man sallaya mu tafi wallahi ba ka sake ganin shi ba ba za su bayar ba Allah ai Allah shine maganin dan adam shi sa duk wani dan adam din da ya fitine ka ka hada shi da Allah warai da gaske shine Allah madaukakin sarki yake cewa wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min adhabillah yanzu sun amince ne ka Allahu akbar amincewa suka yi gashiya wata ukuba da za ta lullube su ita ce gashiya yanzu sun amince wata ukuba da za ta lullube musu ko ta lullube su min azabillah ta azabar Allah ta zo musu shine can inda Allah ce yawma yakshahumul azabu min fawqihim a cikin suratul ankabuti to shine fassarar wannan kenan wata azaba ko tsawa aw ta'tiyahumus sa'atu baghtatan ko kuma kiyama ta zo musu ba'u ne baghtatan faja'atan baghtatan unexpected ba zato ba tsammani haka za ku zauna kuna saba wa Allah kun miƙe kafa kun amince ne sai azaba ta zo muku ta lullube ku ku rasa yanda za ku yi ku roƙa ba za a amsa ba ko kuma sai kiyama ta zo muku ba tsammani kun miƙe kafa kun bar Allah wa hum la yash'uruna alhali ba sani ba ba san kiyama za ta tashi ba dama Allah ce la ta'tikum illa baghta kiyaman nan fa ba za ta zo muku ba wallahi za ta zo muku ba tsammani ne ana zaune ba a yi tsammani ba sai dai a ji an tashi kiyama eh haka Allah ya faɗa la ta'tikum illa baghta an sake jiki an miƙe kafa an manta da ita malamai suka ce alkiyama ma ba ta tashi sai limamai ma sun manta sun daina magana ta akan mumbari tun a dade ba a yi wa'azi akan tashin kiyama ba a dade liman bai yi wa'azi akan tashin kiyama ba mutane sun saki jiki suna ta rayuwa ana holewa duniya arziki ya yadu sai dai ka ji kararau wata juma'ar da ba ta da asabar a bayanta Allahu akbar mu je akan wakalla قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين gaya musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadihi wannan da'awa da nake kira zuwa gare ta da hanya da nake kanta hadihi da'awa allati ad'u ilaiha wa tariqatu allati ana alaiha sabili ita ce hanyata sunnati wa manhaji sunnata da tsari na kenan ad'u ila Allah ina kiran mutane ne zuwa ga Allah kamar can yadda Allah ce a cikin suratul nahl ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana sai ce nan hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ala basira ala yaqin ina kira akan yaqini abinda ake nufi da al basira larabci shine al ma'rifatu allati tumayyizu biha bayna al haqqi wal batil sani da zaka iya bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya shine basira ana ni wa man ittaba'ani da wanda ya bi ni da wanda ya imani da ni man amana bi wa saddaqani aidan wa ya imani da ni ya gaskata ni akan wannan da'awa ta ya manzan Allah mun yi imani da kai kuma ya manzan Allah mun gaskata ka mun yadda da abinda kake kai wa subhanallah yace tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikin ni bana cikin masu shirka da Allah bana cikin waɗanda suke hada Allah da wani tabaraka wa ta'ala na'am وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون Allah ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim Allah yana rarrashin manzan Allah kuma sallallahu alaihi wasallam ai ba mu aiko kafin kai ba ya Muhammad illa rijalan face mun aiko mazaje nuhi ilaihim waɗanda su ma mu ne musu wahayi min ahlil qura cikin wato ma'abuta garuruka da birane min ahlil amsari kenan birane ba 'yan ƙauye ba babu wani annabi da aka turo cikin 'yan ƙauye malamai suka ce ahlul amsari a aqalu wa afdalu wa a'lamu wa ahlamu min ahli albawadi su mutanen birane na birni su suka fi sani da fahimta dangane da mutanen ƙauye to da Allah ya zo turo annabawan sai ya turo min ahlil qura bai kawo min ahlil bawadi ba shi yasa Imam al-Hasan al-Basri yace lam yab'ath Allahu nabiyyan min badwin wala min al-jinn wala min an-nisa haka kuma Allah bai turo annabi cikin aljanu ba bai turo annabi cikin mata ba inji Hasan al-Basri ina fata ana fahimta yawwa me yasa yace bai turo cikin yan kauye ba li ghilzatihim ko li ghilazihim wa jafa'ihim saboda suna da kakkausan sha'ani da kakkausan mu'amala da kuma nuna jafa'i wani lokacin idan mutum ya wani abu na mara kyau sai a ce ai hakuri dan ƙauye ne saboda jahilci da yake rinjaya amma duk ƙauyen da ilimi ya mamaye shi shi kuma ya ƙaurace daga wannan ƙauyen taka din afalam yasiru fil ardi yanzu ba su yi tafiya bane ko ba za su yi tafiya ba a bayan ƙasa waɗannan mushrikai المشركين المكذبين فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم سدوبا سوغا كرشن ودان da suke gabanin su al'umamul mukazziba al'umomin da suka karyata annabawa me yasa ku kafare mushrikai bara ku je ku duba yadda rayuwa ta yi labarin waɗanda suka karyata annabawa ya suka karke ba fa ya tabiru don ku ɗauki izina wala darul akhirati khair Allah ce wallahi gidan lahira shi yafi alkhairi lil ladina taqaw amma ga mutanen da suke masu takawa masu tsoron Allah wala darul akhirati khair lalle gidan lahira gidan lahira ku nemi lahira wallahi yafi gidan duniya afala taqilun shin ba ku da hankali ne ba za ku yi hankali da za ku yi imani da annabawa ku gaskata su ba na'am حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين
hatta idza sai asar rusulu har sai lokacin da manzanni suka ɗauke tsammani wa zannu annahum qad kuzibu kuma suka tabbatar cewa an ƙaryata su ja'ahum nasruna sai gashi taimakonmu da agajinmu ya zo musu kalmar isai asar rusul ana nufin annabawa da manzanni kai sun ɗauke tsammanin imanin mutanensu sun miƙe kafa sun haƙura kawai sai ga nasarar mu ta zo musu in ji Allah tabaraka wa ta'ala mala an ta annabawa a ƙarara za su faɗa a ce ƙarya ne ba wani ɓoye-ɓoye suka tabbatar wannan zannu ɗin aikanu suka yi zato suka zato na yaƙini tabbas الظن بمعنى اليقين haka imamu qatada yace suka tabbatar an suka dauke tsammani cewa mutanen su ba za su yi imani ba shine ce Allah inda Allah ke cewa hatta ya qula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah Allah ce inna nasrullahi qarib nan kuma sai ce ja'ahum nasruna fa nujjiya man nasha sai mu tsira ko muka tsiratar da wanda muka ga dama wani abu sai Allah sai ce man nasha'u idan muka saukar da azaba sai mu tsiratar da wanda muka ga dama su waye waɗanda Allah ya ga dama su ne muminai almuti'una masu bin Allah wala yuraddu ba'suna anil qaumil mujrimin ba a juyar da azabar mu kalmar ba'suna tana nufin azabar mu daga mutane waɗanda suke mujrimina mushrikai kenan na'am لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
salatu wassalam sai Allah ya rufe ta da fasaha da basira irin ta Qur'ani da balaga laqad kana fi qasasihim daman sura gaba da kissa ne a ciki sai Allah ya ce hakika kai malam Qur'ani yana da dadi malam malam Qur'ani yayi masha Allah tabarakallah ka duba kissa akai ta bamu aya karshe da yazo sai ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab hakika ya kasance a cikin kissar da aka baku ta Yusuf da shi da ƴan uwansa ka duba can fa mun dauka an gama magana Yusuf ko an shiga magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa da yadda aka reta su da yazo zai rufe aya karsura sai ya sake dawowa kissar Yusuf din yace laqad kana fi qasasihim hakika ya kasance a cikin kissar su ma'ana Yusuf da shi da ƴan uwansa ibratun akwai wa'azi akwai abun lura liulil albab ga mutane masu hankali Allah ya ce ma kana hadisan yuftara ba zance ne da aka kirkire shi ba ma kana hadisan yuftara ma kana hadisan yukhtalaq ba hadisi ne da aka zauna aka kera shi aka kirkire shi ba walakin tasdiqan alladhi bayna yadayhi sai dai zance ne da yake gaskata abin da yake gabansa ya gaskata at-taura ya gaskata linjila ya dace da alkur'ani kuma wannan alkur'ani ya kawo labarin nan bai ci karo da attaura ba da linjila wa tafsila kulli shay kuma a cikinsa akwai tafsili bayani dalla-dalla na kome yahtaju ilaihi al-ibadu abinda bayi suke da bukata min al-halali wal harami na halal da haram wal amri wan nahyi da kuma umarni da hani wa hudan wa rahmatan shiriya ne da kuma jin kai bayanan wa ni'matan bayani ne da ni'ima li qaumin yu'minun ga mutane masu imani abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada na kuskure Allah shi rangwanta mana Allah ya sa aljanna ce makomar mu kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abinda muka ji a cikin wannan suratu Yusuf insha Allah tabaraka wa ta'ala bayan karamar sallah za mu shiga cikin suratul ra'adi daga farkon sura bi idin Allah ta'ala da wannan ne muke rufe wannan tafsiri insha Allah ta'ala kuma sai bayan sallah abinda muka yi daidai a cikin wannan shekara Allah shi ba mu lada wanda muka yi da kuskure ko kuma shi Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum